بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan wuni mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka muna fata ya ƙara mana wannan rahama ta sa ruwan sama ya sa albarka ce wannan wuni na litinin ashirin daidai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da talatin ko na talatin ga watan takwas dubu biyu da goma ci gaba da karanta tafsirin alƙur'ani mai girma jiya inda muka gama karantawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan halaye da ɗabi'u na banu Isra'il da irin kangarewar da suka yi duk da irin ni'imomin da Allah maɗaukaki ya musu malamin Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi ya tsara wasu hikimomi da ya ambata za mu fara karanta su kafin mu je aya ta gaba cikin hikimomin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da mutanen Yahudawa da suke zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato lokacin da ake saukar da Al'ur'ani shi ne yake cewa wa'alam annal khitaba fi hadhihi al-ayati ka sani cewa magana da aka fuskantar da ita a wannan ayoyi da muka karanta ya ummati bani isra'ila ana magana ne da al'ummar banu isra'il alladhina kanu mawjudina waqta nuzulil qur'an waɗanda suke nan a lokacin da ake saukar da alƙur'ani وهذه الأفعال المذكورة waɗannan ayyuka kuma da aka ambata ma'ana abubuwan da suka aikata na kangarewa da tsaurin ido da rashin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk mun ji labarinsu khutibu biha an musu magana da su ma'ana an ba su labarin kamar su suke yi ko kamar su suka aikata وهي الهالك وفعل أسلافهم aikin magabatansu ne wato kakanninsu ne suka yi waɗannan laifuka wa nusibat lahum amma aka dangana musu su kamar ake cewa ku ne kuka yi ku tuna lokacin da muka yi muku kaza ku tuna lokacin da kuka ce kaza idan mai karatun qur'ani yana fahimtar alqur'ani zai fahimci cewa da an kawo sunan kakannin ko kuma a ambaci kakanninsu a ce kutun da lokacin da kakanninku suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza amma Allah ba haka yi ba sai yake cewa kutun da lokacin da kuka yi kaza kuka ce kaza aka ce muku kaza bayan an muku ni'ima kaza muku kuka yi kaza kaga kamar cewa su na wannan zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su suka aikata alhali kuwa kakanninsu ne suka aikata wannan me hikimar haka shine abin da malamin zai gane yake cewa nusibat lahum wa nusibat lahum li fawaida adidatin dan wasu fa'idoji masu yawa na'am nusibat lahum ne anan gunku ilakum ilaihim ne to a larabci yana ɗauka amma ilaihim ɗin tafi fasaha kuma da suke cewa huruful jarri yanubu ba'daha an ba ko yanubu ba'daha an ba'd harufan jarra sau da yawa in ka sa wani a wurin wani yanayi duk da dai ba ko ina bane ko inda yake ansa a minha daga waɗannan hikimomi da fa'idoji da zamu fa'idanta da su na dangana wa waɗannan da suke da rai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da kakanninsu suka aikata annahum kanu yatamadda'una wa yuzakkuna anfusahum dalili ko ɗaya daga cikin fa'idojin kasancewar su waɗancan da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an magana ne kaman su suke yin abun domin me domin sun kasance yatamadda'una suna yaban kansu mana suna nuna kaman wani abun yabo ne ma da suka aikata wa yuzakkuna anfusahum kuma suna tsarkake kawunansu wa yaz'umun suna raya cewa fadlahum ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa su sun fi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana kamar suna nuna su sun fi annabi da shi da mutanensa da wanda suka imani tare da shi da'iman dama wannan ɗabi'ar bai hude ko ina yake yana fifita kansa da jinsinsa akan kowane jinsi da kuma kowane dan adam wanda ba shi ba to suna fifita kansu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man amana bihi da wanda ya imani da shi fa bayyana Allah sai Allah madaukaki ya bayyana min ahwali salafihim wani abu na daga halayen ɗabi'u da yanayi da irin kangarewa na salafihim na iyayensu magabata allati qad taqarrarat indahum wanda sun tabbata a wurinsu sun san abin da iyayen nasu ko kakannin nasu suka aikata me yake nufi anan ai dan adam yana alfahari ne akan wani saboda wata falala ko ba haka bane in yana da wani abin kirki da zai ambata amma wanda yake akwai abun kunya a gidansu ai baya zuwa ya alfahari da shi da wani ko ba haka ba ba zai zo ya ce ayo ni me zaka gaya min yau saboda ya san abin da kakanninsa suka aikata yawa to kasancewar suna irin wannan maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sai Allah madauki ya ambaci wannan to ku ku gani ga abin da fa iyayen naku suka dan haka iyayen naku ba wani abin alfahari bane wannan ɗaya daga cikin fa'idoji da hikimomin da yasa Allah madaukaki yayi magana da su don kafin saukar wannan ayoyin da sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da labarin ma mai kakannin nasu suka yi to sai su zo suna alfahari to ai ku mu mafi yawan annaba ma ai a cikin mu suke ai kaza da kaza ku jinsin su ma jinsin ku na larabawan da da ba a san shi ba ba komai bane mu ko mu ne kaza mu muka kaza annabi ibrahim kakan mu ne da sauransu to shine Allah madauki ya bayyana musu waɗannan abubuwa da suke tabbatattu a wurin su abin da yake in an kalle shi ma yubayyinu bihi haka ne ko li kulli wahidin min wanda kowane ɗaya daga cikinsu a zai bayyana gare shi annahum laisu min ahli sabri wa makarimil akhlaq kowa daga cikinsu ya san cewa in aka gaya masa wannan halayen ga abin da kakanninsu suka yi ya san cewa su yahudawa to ba mutane ne masu haƙuri ba ba mutane ne kuma masu ɗabi'u masu kyau ba mutane ne masu mummunan ɗabi'a idan kana jin abubuwan da suke na halayensu abin ba shi da daɗin ji ba daɗin ji kwarai da gaske wani zai faɗi wani ba zai faɗi ba annahum laysu ahli sabrin wa makari laysu min ahli sabri wa makarim al akhlaqi wa ma'ali al a'mali da kuma wasu ayyuka madaukaka wanda za iya alfahari da su to wanda ba shi da abin da zai alfahari da shi me ya tsoma bakinsa in ban da katsalandan ya je yana alfahari cewa yana da wani abin da zai iya ambata fa idza kanat hadhihi halata salafihim idan dai wannan su ne halin kakanninsu da suka gabata ma'a anna al-madhinnata annahum aula wa arfa'u halatan tare da cewa su na bayan ma ana zaton sun fi waɗannan kirki mun fahimci abin ma'ana na bayan abin da ake zato su waɗancan wanda suka yi wa Allah waɗancan abubuwan suka yi wa annabi Musa waɗannan abubuwan da muka karanta to in kwatance ma za a yi sun fi na zamanin annabi kirki su yahuda to kaga ashe ina bin alfahari waye a zamanin annabi zai alfahari da waɗancan a kakannin nasa shine abin da yake ne ma annal madhinnata annahum aula wa arfa'u halatan mimman ba'dahum sun fi waɗanda suka zo bayansu fa kaifa dhannu bil mukhatabina to me kake zato dangane da su wanda ake wa magana din yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa'ida ɗaya kenan ina ji mun fahimce ta ko yawwa kamar yadda ake cewa a karin maganar bahaushe mai wuta a gindi baya kaiwa gudunmawar gobara ko ba haka ba yau kage zancen ka zo kana alfahari a tsakanin al'umma cewa kai kana da kakanni masu kaza masu kaza bata taso ba saboda kakannin naka ba abin kirki suka yi sannan kuma inda za a kwatanta su to gwanda ma ku da kakannin nan ka gwanda mutum ya rufe bakinsa ko ba haka ba Allah kyauta wa minha daga cikin waɗannan fa'idoji أن نعمة الله على المتقدمين منه نعمة واصلة إلى المتأخرين نعمة دا الله يو مغباتا أتكين يهوداوة to ana ɗaukar ta cewa ni'ima sai ga wanda suke na zamanin yanzu duk wanda aka ce an yi wa kakanninsa wani abu na alheri a yau idan ya ga wanda ya wa kakannin na nasa abin alheri ai zai gode zai yaba ko ba haka bane don haka ashe ni'imar da aka yi wa iyayenka to ni'ima ce da aka yi maka kai ma kamar kai aka wa wan ni'matu ala al-aba'i ni'matun ala al-abna'i wannan na faɗa ba sai ma an tsaya fa khutibu biha don haka sai aka yi musu magana da ita aka ba su labari aka ce ku ku lokacin da kuka yi kaza lokacin da kuka ce kaza da muka ce muku kaza kamar su ne fa khutibu biha li'annahum li'anna hakin ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum domin ko waɗannan ni'imomi ni'imomi ne da suka shafe su kuma sun kunshe su su da kakannin nasu mun gane wannan ita ma ko ba rigima wannan misalin na biyu mun gane shi bai bayyana ba ko wanda aka yi wa kakanninsa ni'ima ai na faɗi wannan kamar shi aka yi wa to abba a yi magana da su yanzu a ce ku tuna lokacin da muku yi muku kaza ku tuna lokacin da muku yi muku kaza wannan ya dace saboda ni'imar nan da ake faɗa an yi wa kakanninsu to ni'ima ce da ta shafe su kamar an musu ne gaba ɗaya da na zamanin yanzu da kuma wancan na farkon zamani din na zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam wa minha fa'ida ta uku ko hikima ta uku an al-khitab lahum bi af'ali ghairihim cewa maganar da ake musu da ayyukan wasu wanda ba su ba ma'ana ayyukan kakanninsu مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دينه yana nuna mana cewa duk wata al'ummar da ta haɗu akan wani addini ya zama addinin ku ne ɗaya mun gane ta takafalu to tana da wani haɗin kai wata ta sa'adu tana taimakon juna ala masalihiha akan maslahohinsu duk abin da yake maslahar magabata ne to za a ga na yanzu ma suna yi maslaha ce gare su kun fahimci wannan ita ma yau duk mutanen da suka haɗu akan addini ɗaya ka ganin suwa ake magana ana magana yahudawa tun da dai sun yadda addininsu ɗaya da waɗancan da suka yi wa annabi musa rashin kunyan nan suka yi wa allah wannan katsalandan ɗin da tsageranci tun da sun yadda addininsu ɗaya to ai musu magana kamar cewa su ne suka yi wannan ba matsala bane tunda maslaha su iri ɗaya ce yadda na da suke son su kare addini haka na yanzu suke so su ma su kare addinin su su kare maslahar su ta su ta wannan zamanin kuma su kare maslahar waɗancan na zamanin nasu na baya ɗin domin yanzu a lokacin nan idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya musu wata magana dangane da na bayansu za su ji daɗi ko za su ji haushi za su ji haushi yawwa ashe kenan maslaha su ɗaya ce to haka nan musulmi maslaha su guda ɗaya ce na zamanin yanzu lalle ne su kare mutuncin na zamanin baya in dai addinin su mun fahimci wannan in dai addinin guda ɗaya ne to bai kamata ba a hankalce a sami na zamanin yanzu baya kare mutuncin na zamanin baya shi yasa Allah maɗaukaki a alƙur'ani da ya bamu labarin yadda ake kasa humusi na yaƙi in ka ji an yi zancen humusi to a babin yaƙi yake ba a babin karɓar dukiyar mutum da kowanne irin suna ba wanda ba wannan ba abin da aka sani sunansa zakka tana da nisabi ga kuma abin da ake babi amma ka ji an ce lafazin humusi to ana maganar lokacin yaƙi ne da aka samu ganima ko kuma fai'i menene bambancin ganima da fai'i fai'i na yawwa yawwa ganima ita ce dukiyar kafirai da aka same ta bayan an yi gumurzu an yi yaƙi an yi jihadi idan aka kakkashe su ko suka gudu suka bar dukiyarsu to duk abin da suka aka samu a wurin na musulmi ne haka za a zo a rarraba shi sai a kasa shi kashi biyar kashi ɗaya na gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sauran kuma arabawa sauran musulmi da Allah madaukaki yau fai'i shi kuma shine dukiyar da aka samu daga kafirai amma ba tare da an yaƙi ba mun gane yau sun ji labarin za a zo sai suka gudu suka bar garin aka je garin aka wawashe ko kuma an zo sun fito yaƙi da dukiyoyinsu sun ajiye da suka ji labarin musulmi za su fito sai suka gudu sai aka zo wurin sai aka sami waɗannan abin nan dukiya kaga ai ba a yakin ba sai aka kwashe su to wannan sunansa fai'i Allah madaukaki a cikin suratul hashr ya ba mu labarin yadda za a yi rarraba ko da ya biyo ya faɗi ya magana akan muhajirun ya magana kuma akan al-ansar sai duka yaba musu yaba wa mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina cewa suna da haƙƙi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wannan sune muhajirun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سننسيسي والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكا آيون سجيه kun ga a karan farko an yi magana akan muhajirun wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina aka yi ba musu aka yi magana kuma akan al'ansar da su kuma suka taimakawa waɗannan da suka yi hijira ɗin waɗannan duk suna da rabo a fai'i ma'ana in an samu fai'i ko ganima suna da rabo sai kuma sai ce na ja'u min ba'dihi wannan shi nake so in magana akai waɗanda suka zo a bayan muhajirun suka zo a bayan al'ansar ya ƙuluna siffarsu ita ce ya ƙuluna suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kuma ka gafarta wa ƴan uwanmu wanda suka riga mu imani suwa yake nan salafinmu ko magabatanmu wanda duk ya riga ka imani to ya shiga cikin wannan addu'a يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سيسي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله كرك سنيا ونقدري ونقلي وننكفرتي ممونا دممونا تناني أزكا تمو دنغندا وأن دسك الإيمان kunga abin da aka ce kenan dangane da waɗanda suka imani wannan ya shafi kowane musulmi amma farkon wanda za su shiga a cikin musulmi suwaye su ne alladina sabaquna wanda akan su ake magana suwane ne wanda suka riga musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwaye za su fara shiga almuhajirun din da aka faɗa da kuma al-ansar ko mutanen makka da suka yi hijira suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi suka yi hijira suka dawo madina da kuma al-ansar mutanen madina da suka tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi mazauni to waɗannan tilas ne in ka tashi addu'ar ka ta alheri ya zama su ne farkon masu shi ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا kuma ma banda wannan neman gafarar an buƙace ka cewa kai addu'a kada Allah ya sa maka wani kulli mummuna a zuciyarka dangane da su waɗannan bayan Allah a ce a zuciyarka kana tunanin mutanen banza ne kana tunanin kafirai ne kana tunanin ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya nuna kenan ba ka cikin waɗanda Allah maɗaukaki yake siffantawa da wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna dinni ko ba haka bane kuma ba ka in dai har ka kulli wani mummunan abu a zuciyarka dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka fita daga cikin waɗanda suka cancanci a ba su fai'i mun gane wannan dalilin imamuna Malik ibn Anas yayi amfani da shi wannan ayar yace dukkan mutumin mutanen da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in an samu dukiyar fai'i ba su a ciki mun gane malik shine wannan istidlali saboda wannan aya mun ga ashe abin da yake wajibi akan mu shine mu girmama na bayan mu mu yi musu addu'ar alheri kada mu ɗauke su mutanen banza da'iman maganan mu tsakanin mu da su ita ce alheri الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سيتي ربنا إنك رؤوف رحيم يا أبنجز مكيني مي غافرة مي يويت غافرة غا باينسا سنكما مي يويت جنك wannan ita ce siffar duk wani musulmi wajibinsa ya zama yana girmama na bayansa kuma maslaha su ɗaya shi ashe idan ka ga wanda yake tsinewa da la'anta da kafirta magabatanmu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to alama ce ta cewa addinin su daban addinin sa daban mun banci wannan yawa hikimar da nake so ku hararo kenan kamar yadda aka kama waɗannan yahudawa da laifin iyayensu da kakanninsu can na baya saboda maslaha su ɗaya addinin su ɗaya to haka nan duk wanda yake addinin su ɗaya da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tilas ya zama cewa maslaha su ɗaya ne tare da su in ku suka raba gari ya zama su inda suka yi ya ce shi baya so ba nan za shi ba to in sha Allah ko a makoma ma an koma aljanna inda suke ba shi a ciki mun fahimci wannan kun ga ashe abun tsoro ne wannan mutum ya kamata mutum ya kiyaye ya fita daga duk wata hanya da take raba shi daga a sahabban manzon sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan sai yake ce mana حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع koda ya kasance idan ya zama abin da ya faru ya faru ne a lokaci guda ko a lokaci ma'ana an same shi a lokacin ɗaya daga cikin waɗannan al'ummomi ma'ana ba a na farkon ba a na ƙarshen aka samu to wannan aikin da ya auku a zamaninsu to kamar ya faru a zamanin waɗancan ɗin ne kuma abin da ya faru a zamanin waɗancan na farko mutaqaddimuna kamar ya faru a wannan zamanin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake magana da su ake cewa ku ko kai kaza ku ko kai kaza ku ko ina jin mun fahimci wannan abubuwan yanzu nawa muka samu yanzu cikin fa'idoji uku ko hudu ne ko ina ma a ce ana riƙewa a sannan sai ke cewa wa kana al-hadithu min ba'dihim hadithan min al-jami' لأن ما يعمله بعضهم من الخير domin ku abin da sashen su yi aikata na alheri ya udu bi maslahatil jami'i yana koma zuwa ga maslahar gaba ɗayansu in aka samu maslaha na farko maslahan nan za ta shafi na ƙarshe na ƙarshe ne hakanan za ta shafi na farkon saboda yantasibuna ila dinin wahidin wa aqidatin wahidatin wa manhajin wahid sannan sai sai li'anna ma ya'maluhu ba'dhum mun gama wannan ko wa ma ya'maluhu min ash-sharri hakanan abin sharrin da na baya suka aikata ko na gaba suka aikata ya'udu dararu ya'udu bi darar jami'i zai koma ya cuci sauran in aka samu sharri a na farko to sharrin nan zai samu na baya duk wanda addinin su ɗaya ne to haka abin yake ku kwatanta mu ma haka yanzu a misalin da ba ku ɗansu a musulunce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne ‘yan makarantar annabin annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko su suka fara fahimtar wannan darasin nasa suka karbi alkur'ani suka karbi sunnarsa don haka suka yi yaƙi suka yaɗa wannan addinin kuma suka ci nasara wanda yake son nasara ashe manhajinsu zai bi hanya irin tasu zai bi sai ya karatu irin nasu fahimta irin tasu imani irin nasu aiki irin nasu tunani irin nasu babu saba musu to sai ci nasara irin yadda su suka ci nasara in kuma ya tsine musu ya zage su ya fita daga hanyar su to yadda suka samu nasara shi kuma fa ba zai samu nasara mun fahimci wannan Allah kyauta wa minha daga cikin waɗannan fa'idoji anna af'alahum cewa ayyukansu su waɗannan mutane aktharaha lam yunkirha ko su waɗannan na zamanin yanzu ba su yi inkarin abin da waɗancan iyayen nasu kai ko kun samu cewa wasu daga cikin yahudawa a wani zamani sun taɓa zuwa ko su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani su ce su kan gaskiya abin da iyayen nan nasu da kakannin nan nasu suka yi wa annabi Musa kuma suka yi wa Allah ba daidai bane kuma ji tambayar nan an samu bai yahudan da yanzu bai yadda da mutanensa na baya ba iyayensa da kakanninsa ya ce abin da yahudawa suka yi a zamanin annabi musa ko banu isra'ila kangare wadda suka yi da rashin kunya da suka yi wa allah subhanahu wataala bayan duk ni'imar da ya musu wani ya zo yana sukan wannan abin ya ce ba daidai bane yanzu a cikin yahuda kun samu wannan yau to shine malam yake cewa warradi bil ma'siyati shi ko duk wanda ya yadda da wani sabo sharikun lil'asi to abokin tarayya ne ga wannan wanda ya saba ma'ana daidai wa daida kamar su suka yi wanda ya ce misali yanzu a ce ga wani sun yana shan giya sai ka zo kana kare masa ka yadda da wannan abun shi ina ruwanku ku bar shi ya sha giyarsa mana waye ya hana to ko ma bai kai haka ba dan ka ce waye ya hana to kuma an shiga wani abu kawai ka nuna ka yarda da a bar shi ya sha giya ai wannan yarda ce da cewa ya kamata a sha ko ba haka bane to ko mutum bai sha giya ba hukuncin su ɗaya da wanda ya sha giya mun fahimci wannan me yasa ake cewa in aka samu wasu mutane suka taru su goma suka tattauna suka yi shawara suka yarda za su kashe wani mutum ɗaya idan aka kama su daga ƙarshe suka yarda cewa eh su suka yi shawara su zo su kashe shi ko su ɗauki nauyin su biya wani ya zo ya kashe shi to in aka tashi kashewa dukansu za a kashe mun bai wannan in kuma diya ce duk su za su biya dukansu sai a ɗora musu gaba ɗaya saboda me dukkaninsu sun yarda da wannan aikin da suka wakilta ɗaya daga cikinsu ya je yi mun haka shari'an nan da ake waɗanda suke juyin mulki ko ba haka ita ma daidai ce ma'ana haka duk wannan kuma ka'ida ce a kowace shari'a ma haka abin yake duk wani mai mulki ya samu masu juyin mulki gare shi to hukuncin su dama shine maganin su ya kashe su saboda masu mai su ko da shari'ar musulunci aka samu ga shugaba sai aka samu wasu sun je suna tsara za su zo su kashe shi ba khawarijawa bane me hukuncin khawarijawa a musulunci kisa ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan har ma yace wanda suka kashe ma shahidi ne su din in suka kashe mutum wanda kuma ya shiga kashe khawarijawa ya samu dama ya kashe su shi kuma shi ma yana da wani babban rabo da bai samu wannan abun wannan ka'ida ce haka saboda me wanda ma bai yi kisan ba ai ya yarda ai kisan wannan hukuncin shine ake dauka to haka nan yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne suka yi wa Allah waccan kangarewa ba ba su suka yi masa wannan rashin kunya ba iyayensu ne da kakanninsu ko ba sai kakanninsu ne can farko tunda su na yanzu sun yarda to daidai ne ashe dan Allah madaukaki yayi magana da su ya ce ya ku bani Isra'ila me yasa kuka kaza lokacin da kuka kaza lokacin da muka ce muku kaza ku kuma kuka ina fata mun gane wannan wannan duk hikimomin da yasa ake musu mukhataban nan ita ce malami yake bayani a sai ce warradi bil ma'siyati sharikun lil asi ila ghairi dalika min al-hikami to akwai wasu hikimomin ma dai banda wannan ko kai ka zauna yanzu zaka kwakwale kwakwale kai bincike kai tunani zaka iya samu wasu fa'idoji ko za ku gwada ka karanta lissaf ka karanta ayoyin kawai kai tsam wannan yana cikin fa'idojin alqur'ani da karamomin alqur'ani da mu'ujizozinsa idan na taɓa gaya mana wani in ka karanta wani abu yanzu sake dawowa bayan awa ɗaya ka sake karanta shi a wata aya a ƙur'ani in dai kana fahimtar larabci ka tuno kuma abin da malaman tafsiri suka ambata ko baka sani ba akwai abin da zaka fahimta to fahimtar ka ta farkon nan idan ka zo ka sake yin wata ka sake karantawa zaka samu wata fahimtar ƙari akan waccan fahimtar ka ta farko din ne kaga wannan ya nuna mana ashe yana da muhimmanci mutum ya rika tadabburin littafin Allah subhanahu wataala yana fahimtar sai da ya kamata duk karatun da kai zaka ƙara ilimi a ciki to haka nan yanzu idan mutum ya so ya fito da wasu fa'idoji daban banda wanda malam ya ambata a wannan wuri insha Allah zai sami wani abin da shi ma zai ƙara insha Allah za ka koma a sake karanta ayoyin za ka ga abin da ka kuma kala ta'ala sannan Allah maɗaukaki yace hakiman baina alfiraq alkitabiyya yana mai hukunci akan ko dangane da ko tsakanin ƙungiyoyi daban-daban na waɗanda aka wa littafi Allah maɗauke shi inna ladina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم Allah subhanahu wa ta'ala a nan wannan ayaya da muka ji yana magana ne akan ƙungiyoyi na waɗanda aka bewa littafi. ko kuma waɗanda aka ba su hukuncin waɗanda aka bai wa littafi kamar da dai za mu zo mu ci malam yace wa hadha al-hukmu ala ahli al-kitabi khassatan wannan hukunci ne da ya shafi ahli al-kitabi su kadai sai ce li anna sabiina domin ku su sabi'awa anan za mu tambaya su waye sabi'awa sabi'in malamai sun yi saɓani da yawa akan suwaye sabi'a wasu su ce mutanen annabi ibrahim ne waɗanda suke bautar alkawaki masu bautar taurari da wata da sauransu wasu kuma su ce a'a wasu mutane ne sun fi kama da kirista ba kirista ba ne wasu kuma suka ce a'a mutanen da suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke kyamar abin da mutanensu suke yi na shirka amma kuma su tunda ba wata shari'a da ta zo a lokacin nan ba su shige ta ba amma sai suka koma kan aƙida irin ta zamanin annabi Ibrahim ita ce alhanifiyya mun gane wasu suka ce waɗannan su ake ce masabi'a wasu malaman ma wannan suka rajaha suka ce su ake nufi a wasu kuma suka ce a'a wasu mutane ne da an taɓa ba su littafi masu bautawa taurari ne wasu suka kasu kashi biyu kamar na zamanin annabi Ibrahim suka ce kashi biyu ne akwai sabi'awa masu bautar gunkin hakikatan akwai kuma sabi'awa hanifiya wucin zamanin annabi ibrahim sai aka ce to wannan maganar da su ake su ne sabi'awa maganganun dai suna da yawa na malamai akan suwaye sabi a wani amma idan ka bincika littafan waɗanda suka yi magana akan abubuwan tarihi suna cewa waɗannan mutane wani jinsi ne da suka cakuɗa shari'o'i da yawa suna wasu ibadu wasu sun yi kama da na musulmi wasu kuma sun yi kama da na kirista kuma suna da awar an ba su littafi a halin yanzu nan akwai irinsu a iraki har zuwa yanzu ko ce har zuwa lokacin da aka yi yaƙin nan na 2003 a iraki idan ko suna nan ko an basu zai wahala dai a ce an taɓa su to waɗannan mutane suna nan in ka duba encyclopedia da dama da britannica har encyclopedia judaica na yahudawa sun kawo su da tarihinsu da inda suke da hotunan yadda suke ibada haka ba za a ce babu su ba amma zancen shine wacce ce shari'a tasu a nan suka yi saɓani su a yanzu za ga suna da wasu tukus da suke sun yi kama in ce tukus ana nufin abubuwan ibada da suka yi kama da na kirista akwai kuma abubuwan ibada da suka yi kama da na musulmi amma ba za ka ce musu musulmi ba akwai su a iraki har zuwa wannan lokaci ne don haka a nan da su ake magana ko su na wannan zamanin ko kuma kamar da wasu malaman suka rajaha su ne na zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kyamaci bautar gunki suka ce suna kan addinin annabi Ibrahim mun fahimci wannan yau to mu saurari wannan maganganun yanzu misali kafin mu karanta wani abin da malami idan aka tambaye ka ya zaka fassara wannan ayoyin kuma yaya fahimtar za ta zama me zaka ce Allah nake cewa innal ladina amanu mu karanta mu fassara kawai mu fassara iya fassara zaka ji zaka samu rikici ko ko babu rikici Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani walladina hadu suwa walladina hadu da yahudawa na wan nasara da kirista wasabi'ina da sabi'awa wanda muka faɗi suwaye su yanzu ne ko Allah sai ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya aikin kirki falahum ajruhum to suna da ladansu sakamakonsu Allah zai ba su inda rabbihim yana nan ladan a wurin ubangijinsu ya aje musu wala khawfun alaihim ba su da tsoro an ɗauke musu kar su damu wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki na akan abin da ya gabata kar kuma su ji tsoron wani abu da zai zo nan me za ku ce akan wannan hmm? ya kuka fahimci wannan ayat kun fahimci abin da aka faɗa Allah ne fa yake gaya wa Yahudawa da Kirista da Sabi'awa cewa wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya aikata aikin kirki to yana da ladansa a gun Ubangiji kuma sannan babu tsoro a kansa kuma ba zai bakin ciki Yahudawa su makaranta ayyukansu ba gashi nan abubuwan da suka yi na kafirsu iri ko mun faɗa cewa Yahudawa nan fa ba musulmi bane dan ba su yarda da mandancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuya wannan aya ya za a ita na? in sun musulunta? ai nan ba a ce in sun musulunta a nassin aya za ku fahimci haka? hmm? to akwai wani ijtihadi? na sun suwa uh نعم مهم. ma'ana kenan wannan ayar kira ne zuwa a imani ba ba da labari ne cewa an tsira ba haka ka fahimta ko? na'am akwai wata fahimtar? wa alaikun salam مم. نعم نعم imani ba ya tabbatuwa sai da musulunci na to ma daga kai sai mu tsaya sai saboda lokacin kar mu yi abin aha na'am mm na'am musulmi daga cikin su sun zama ba yahudawan ba kenan ba nasaran ba in dama musulmi ya ba rikici a kai ko wannan abin da wasu suka da muka fahimta haka wasu suka fahimta a nan wasu malaman sai suka ce wannan ayar mansuha ce an shafe ta da ayoyin da suka yi magana akan tilas ne a yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a ba a shafe ta ba amma zancen da ake shine ana magana ne akan waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam a wancan zamaninsa ba su kangare ba suka yi aikin kirki to ana gaya musu cewa sakamakonsu shi ne kaza hakanan wanda suka yi imani da annabi Isa a zamaninsa ba su kafirce sun ce masa ɗan Allah ba kaza da kaza da ko sun ce masa Allah to da su ake an fahimci wannan wannan kuma dukka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to duk wanda bai bi shi ba kafiri ne ba dama a dangana masa wani imani ba dama a dangana masa shiga aljanna mun fahimci wannan yawwa don haka shi kenan ana zancen waɗanda suka zo kafin wannan ne wannan ayar abin take faɗa kenan shi yasa mu saurari abin da malam ya faɗa mu karanta malam cewa hadha al-hukmu ala ahli al-kitabi khassatan li'anna sabiina saboda su sabi'awa الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى yace magana mafi inganci ita ce su wata kungiya ce daga cikin kirista su sabi'awa fassara da malam ya dauka a cikin waɗancan maganganu kenan mun fahimta kun ga idan an dauke su a bangaren kirista suke ashe kenan ba rikici ba za a zo ana tambaye to su wani littafi aka ba su wani annabi aka aiko musu yawwa fa akhbara Allah to sai annan sai Allah madauki ya bada labari kun ga a ce labari ne annal mu'minina min hadhihi al-umma cewa mu'minai daga wannan al'umma din sune innal ladina amanu ko domin wanda yace idan da ka ce ana nufin wanda suka yi imani a zamanin yanzu to me fa'idar kawo wancan a ce innal ladina amanu mun fahimci wannan yawwa tunda aka ware aka ce innal ladina amanu ai masu imani a yanzu ko da aka ce wallazina hadu to shine sai ka ce waɗancan da suka shiryu suka bi annabi Musa a wancan zamani wal yahud wan nasara da kuma al'ummar yahudawa da nasara wasabi'ina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir to a cikin su duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wasaddaqu me me aka rubuta a littafin wasaddaqu rusulahum yawa suka gaskata nasu manzannin a zamanin da manzanninsu suke da rai to wannan ita ce magana da Allah yake mun fahimta wa saddaqu rusulahum ko da lokacin da suke da rai ko kuma ma bayan rayuwarsu inda sun gaskata waɗancan manzanni din fa inna lahumul ajral azima to suna da lada mai girma wal amna da zaman lafiya ma'ana da natsuwa da kwanciyar hankali wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba su da tsoro ba su da bakin ciki wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi amma a cikinsu ɗin duk wanda ya kafirce da Allah da manzanninsa a da ranar ƙarshe da kuma manzanninsa wal yawmil akhir da ranar ƙarshe fa huwa bi diddi hadhihi al to daban yake shi kishiyar wannan halin ne ba da shi ake ba kada wani yazo ashe kenan kada wani yazo yanzu ya ce ai gashi nan a littafin ku an faɗa yahudawa in suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suka aikata aikin kirki shi kenan sai ya zo ya ce muku ai shi ma Allah ya masa alƙawari a cikin alƙur'ani cewa zai shiga aljanna a cikin aljawabu sahih na ibn taymiya raddin da yayi wa kiristan da ya rubuta wata risala yana yayi ne akan wai yana so ya fito da dalilai daga cikin alƙur'ani cewa addinin kirista gaskiya ne kun fahimci wannan zancen a ƙur'ani fa zai bi ƙur'ani ya fito ya tabbatar muku ko musulmi cewa addinin kirista shine gaskiya to daga cikin ayoyin da rika kawo akwai wannan sai ce to ai gashi nan nassi ne a cikin littafin Allah ne ya ce waɗanda suka yi imani da kuma yahudu da kirista da kuma sabi'awa wanda duk ya yarda da Allah da ranar ƙarshe kuma ya aikata aikin kirki to zai samu ladansa a gun Allah kuma ba shi da tsoro ba shi da bakin ciki inda kai ne wani kirista cin kare ka da wannan me zaka ce masa eh na daga cikin abin da ibnu taymiya ya masa raddi akai shine wannan abu da muka faɗa cewa ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ku kirista kuma da za ku yi aikin kirki to da kuna cikin jinsin farko da za a faɗa innal ladina amanu ba bukata a zuwa ce mana kirista ne mun fahimci wannan domin wanda ya yarda da Allah da ranar ƙarshe da kuma yana aikin kirki a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to dole ya zama cewa sunansa in an ce ya ayyuhal ladina amanu yana ciki ba zai yi a ce ya kira kansa kuma kirista ba mun fahimci wannan ba fa'ida a jero mana a ce innal ladina amanu din a ce sannan a kawo yahudu a kawo kirista ashe kenan ana magana ne akan waɗanda suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to babu imani sai wanda ya imani da shi duk wanda bai yarda da shi a matsayin annabi ba to ba ba dama a ce masa in an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ansa na fatan fahimci wannan yawwa haka nan da irin abin da suke kawo la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun tara kathiran minhum tara kathiran minhum تفيض أعينهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين to sai kawo irin waɗannan ayoyin ce to ai gashi nan an ce yahudawa sun fi tsananin gaba ga musulmi mafi kusanci kuma wajen gaba wanda ba su da gaba mai tsanani ga musulmi su ne kirista sai ce da mu ake kaga kenan littafin ku ya gaya mana cewa mu akan gaskiya muke shi mana ibnu taymiya ya same shi ɗaya ɗaya daga sai dai sun kuyar da shi ba shi da dalili a cikin wato wannan aya da ya kawo domin a yanzu sai ya ce masa to ba ku da gaban ne yanzu sai magana ta shi domin gabar akwai ta ko ba ka bane tsakanin musulmi da kirista akwai ta da ka ga wannan wata magana ce ba da su ake ba amma in aka tashi kwatance ne tsakanin yahudu da kirista wa ya fi sauƙi mun gane wannan yawwa to sai a ce kirista sun fi yahudu sauƙin gabarsu tare da cewa in ka kalli wasu abubuwan kuma yanzu sai ga abun kusan da iri ɗaya ne bambancin a zamanin yanzu ko da dama abin daga lokaci zuwa lokaci ne wasu daga cikinsu haka suke wasu kuma ba haka suke ba wasu gabar tasu tana finta yahudawan a wasu wuraren in ka kalli irin kisan da ake wa musulmi yanzu irin kisan da aka wa musulmi a bosnia da irin wanda aka yi nan a jos wani abu ne da a tarihi ba a yi irinsa ba ko ba ka wani kafirai tsakaninsu da juna ba su yi wannan ba ba a kuma samu wani daga cikin dama ba ka sa musulmi a cikin masu kisa bashe irin wannan mummunan kisan don ba a cikin karantarwar mu ko an mana shi yasa waɗanda daga baya suka je suka rama akan a jos waɗanda suka rama akan abin da kirista suka yi musu wasu malamai suka samu suka ce ai ba haka ake ba ku ɗauki kuma jarirai ku jefa a rijiya wannan baya cikin karantarwar mu wannan ba daidai bane shi yasa kun ga duk abin da za ka yi to ka yi shi akan gejin daidai karantarwar addini ne in ka wuce iyaka to kuma sai zama cewa maimakon ka samu lada kuma ka samu ka samu sababbin nan zunubi shi yasa sai ka ji an ce a cikin su akwai waɗanda yake matsafa ne ma wai su wane ne suna tafiya ma ba a ganin su sai kai ake gani duk da wasu abubuwan da ƙarin gishiri a ciki to amma maganar har a je a yi tsafi a neman maganar kare kai da sauransu kuma wannan abun gaskiya duk ba a musulunci yake ba yawa Allah kyauta to mu koma mu karasa wancan sadaqu rusulahum fa inna lahum al-ajra al-azima wal amna wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yawmil akhir fa huwa bi dhiddi hadhihi al-hal fa alayhi al-khawf wal huzn to duk wanda ya kafir sai da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranar karshe to hakika akwai tsoro akan sa kuma sannan ya shirin bakin ciki yawa wasahihu anna hadha al-hukma to bari ku ji malam sa'adi yace magana ingantacciya ita ce wannan hukunci baina hadhihi at-tawa'if min haifuhum an yi shi ne in ana magana akan waɗannan addinan ko masu bin wannan addinan a ƙashin kansu a karan kansu su kansu mun gane yawwa la bin nisbati ila al-imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba idan an kwatanta da dangane da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka kalli shi addinin yahudu shi kadai banda imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli kirista shi kadai banda maganar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin su wanda ya imani da manzon zamaninsa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya yi aikin kirki ya mutu a haka to zai samu sakamako a zamanin su ba mutane da yawa sun yi addini irin nasu ba ina hawariyun zamanin zamanin Isa alaihi salatu wasalam kaga su a cikin su ba wani wanda ya kangare ko to irin wannan da su ake haka nan a cikin yahudawa wanda suka yadda da manzon Allah manzon Allah wato Musa alaihi salatu wassalam suka yadda da kiransa suka bi shi duk abin da ya faɗa ba su kangare ba ai a cikin waɗannan abin Isra'ilan akwai su to su ake faɗa a nan wuri ina jin yanzu mun gane sosai yawwa amma a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to babu wanda za a karbi addini a wurinsa idan ba musulunci ba shi yasa ai dan ya yanke mana wannan maganar shi da kansa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa la yace wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummati ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bi illa wala jannar ko illa dakhala an-nar a wata riwaya ma'ana ya rantse da wanda numfashinsa ke hannunsa wato Allah madaukaki to yace a wannan al'ummar babu wanda zai ji labarina yasma'u bi ya ji magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa an aiko wani manzo sunansa Muhammad dan Abdullahi Allah ne ya aiko shi da Alkur'ani sallallahu alaihi wasallam sannan ya mutu bai yi imani da ni ban ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yahude ne ko kirista yace wallahi sai ya shiga wutar jahannama to kun ga ashe dole kaga cewa wannan ayar abin da ake nufi shine waɗanda suka zo kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi annabi ya fassara magana ta zama ba haka ba ina jin mun gane to da haka duk mai son musulunci sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ya yi imani da wannan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ba haka ba bai zama yana kan addinin da Allah madaukaki ya aiko a yi shi a wannan zamani na ƙarshe ba shi yasa dama zaka cewa sababin kafircin yahudu da kirista yanzu mu a wurin mu ashine da rashin imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu suwaye suke yin katun suke suranta shi da mummuna sura dan suna so su yaki addinin ba su bane ko bai yahudu ne ko kirista saboda su a gunsu wannan addinin su tunda dai ba annabi ne da ya zo daga jinsin irin nasu ba ba banu isra'ila bane to ba za su yi imani da shi tunda kuma zamani ne yanzu kowa ya fasa gardin yakar musulunci to shi a ta kirkiro abubuwa a dangana masa kaza a ce addinin tashin hankali ne a ce menene kaza shi yasa suka zo kun ai dai kun ji labarin abin da faru shekaru uku hudu da suka gabata ko a Denmark waɗanda suka zo suka zana hoton manzon Allah hoton wani mutum suka rubuta suka ce shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi shi da duk jikinsa mudajjajin mudajjid ma'ana wanda ya cika da makami ko ina da bama bamai ya daddaura nan yayi rawani duk bom wai ma'ana duk inda kaji an tada bom to masu aqidar wannan wanda aka rubuta sunansa a jikin wannan hoton to su ne masu kaga wannan wani wata hanya ce ta campaign da za a yi na korar wasu wanda ba musulmi ba daga karbar addinin musulunci ko ba haka bane amma kun ga abin bai ci nasara ba bal sai ya zama ma wannan abun ya zama sakamakonsa alheri inda wanda ba musulmi ba zai ransa zai bashi kenan hankalinsa kuma ya tashi sai ga ce wallahi addini na ni da ma na sani da na kyale shi yaje ya karata ya yi abinsa ku duba abin da ya faru a lokacin 11 September da aka yi wanda aka samu dama ake ta komai musulunci aka hana aka rurrufe shagunan musulmi aka rika musulmi layi layi a lokacin nan America da Ingila ana ta tsangwamarsu saboda an nuno cewa waɗanda suke wannan abu musulmi ne to a lokacin nan me ya faru mutanen amerika da ingila a lokacin kuma sai suka ce a to mu yanzu ma muka kama bincike ma musamman musulunci daga lokacin da aka yi wannan abin da ya faru daga september 11 ko to kafin oktoba ta ƙare an samu mutum dubu ashirin da biyar sun musulunta kun ga wata ɗaya ko kwana hamsin za ka iya cewa ƙarshen oktoba ka ce kwana hamsin aka yi ta bincike rubuce rubuce what is this islam mene ne musuluncin nan ai ta bincike kowa ce a kawo kana da wani abu da Allah akan musulunci kawo website iri iri aka yi ta budewa ana ta rubuta su kuma musulmi wasu suka yi ta amfani da wannan damar suka rubuta abubuwa na alheri akan musulunci ai musulunci nan kun ji gashi gashi gashi ga yadda aka yi ta sawa internet su kuma dama kwankwankwan kowa na gida sai bincika a kwamfuta sai ga islam sai ga kaza da kaza ce what is wrong to me matsala akan wannan sai ƙara bincike sai a kawo masa ƙur'ani sai karanta sai ce a ashe gaskiya wani addini shi ne fi dacewa duk sai manta da wancan sukan da ake yi kaga ashe natijar sai ta zama aksiya maimakon a sami saƙon da su waɗancan suke so su samu sai ba a samu ba to haka nan lokacin da aka yi wannan abubuwan na denmark ya harbar da wasu mutanen a lokacin a lokacin suka fara binciken masu san me musulunci kuma suka san musulunci da suka san musulunci kuma suka kama shi suka musulunta haka musulunci wato matsalarsa matsalar musulunci ba a musuluncin ba ne a matsayinsa na addini matsalarsa ina take a gun musulmi ne da suke yinsa ko ba su kama shi yadda ya kamata ba ko sun jahilci daidai dinsa ba na daidai suke yi ba shirme suke suna zaton shi ne shi ko ba haka ba ko kuma sun dora masa wata karantar wadda bai zo da ita ba suka sa shi a ciki shine da duk wanda ake yin wanda ba daidai din ba amma in za a tsaya a yi addini irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi yadda sahabbansa suka fahimce shi daga bakinsa daga karantarwarsa daga aikinsa kuma aka zo a yi shi irin yanzu da tauhidi gangariya ba shirka da sunna gangariya ba bid'a da halaye masu kyau su gangariya babu cin mutunci ba zagi da san jama'a da san al'umma da san alheri kowa ya zama cewa ba ƙarya a zuciyarsa ba cin mutunci ba zagin kowa da kowa kawai so yake mutane su fahimci gaskiya halayensa na gaskiya ya zauna da kowa ko ana ƙinsa shi yana son alheri da mutane ku ga idan muka yi wannan halayen ku ga a ce duk musulmin duniya a ce halin mu kenan kuna tsammanin abin zai zama haka ba sai zama haka ba me yasa su na farkon suka samu wannan nasarar da suka samu babbar daula mai karfi irin daular rumawa babbar daula mai karfi irin daular farisawa a lokacin nan wanda suka rena musulmi ba su dauki ma larabawa a lokacin nan ba su dauki larabawa komai ba in ana labarin al'ummomi a fadar waɗancan sarakunan rumawa da farisawa in aka zo da lissafa za a ce da kaza da kaza ko a sa indiya a sa ina ne to ba za su sa laraba a ciki za su da ala kurab da waɗannan ba san komai ba saboda me a lokacin nan ba su kama wannan addinin ba da suka rike wannan addini suka tsaya kansa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka fahimce shi yadda Allah kuma yake so a yi shi kun ga daga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan farko yana shekara arba'in aka bashi annabci aiko ya shekara sha uku a makka ya zo ya goma a madina sai ya rasu to bayansa ba a ƙara shekara ashirin da biyar ba irin kamar ka ce shekarun da shi ya yi na annabci gaba ɗaya to irinsu kawai aka rusa daular farisa aka rusa daular rumawa kun ga wannan sakamako ne wanda babba da yake nuna cewa lalle karantarwar bawan allah nan ba ta wasa ba ce mun fahimci wannan abun to idan musulmi za su koma kan wancan karantarwar wallahi za ku yi mamakin yadda musulunci wato dama dai ba dama a ce wani ya zo a kore shi to amma sai dai kaga ana wato cincirindo wajen a zo a karbe shi amma ba yanzu ka duba yadda ɗabi'ar mu musamman a ƙasa irin tamu yanzu muna zaune da waɗanda ba musulmi ba wanda da'iman ina faɗin wannan halayenmu wajen alaƙa da waɗannan da ba musulmin nan ba yana cikin abin da ke harba su ya sa su su ɗauki wani mataki na kyama da kuma tsanar mu har su je su ta shirya abubuwan da za su cutar da mu bayan mu kuma bamu da wani shiri da za mu cutar da su amma sai su yi tsammanin muna da shi bamu da shi ko irin yan uwana masu karantarwa masu wa'azi wani zai tashi ko irin hargo wannan to kirista a gaya muku mun shirya shi irin wannan zancen da ba fa'ida shi da shi ba za ka ba wani shirin ba komai ba ba zancen yaƙi ya kamata ma a yi ba aslan to da mun bi su da hankali da jan hankali da ɗabi'a mai kyau ba kiransu arnan banza ba da taka su da cin mutuncin su da kau da haƙƙin su in ya shigo hannun mu cinye da ba wannan muke ba to da ba haka ba ku ku tambayi mutanen bauchi mutanen plateau wasu suna ba da labari da can za ka ga waɗannan ƙabilun saboda rashin ba a yi musu wa'azi ba ba a kira su su zo su karɓi musulunci ba an yi lokacin da a fadar wasu wasu masarautu a wancan a wancan jihohin za ga cewa arne waɗannan ƙabilun na na arna sai mutum sai yaro ƙarami sai ya zo ya hau gadon bayansu yana cakassu kaman jaki yana tsalle yana yana cewa ya kai shi wuri kaza da rarrafe haka aka rike musu kun ga alama ce ta cewa me ba a ɗauke su mutane ba da a baya yanzu da suka samu yadda suka zama mutane kuma za su ce ku dinnan tunda ku ne jikokin wanda suka yi musu wancan abun to za su rama a kanku irin wannan zancen da muke karantawa yanzu ko ba haka bane za su ga cewa duk abin da waɗancan na bayan suka yi musu to mu ma kamar mun yadda da shi ba su fahimci cewa waɗanda suka yi musu mu'amala a wancan zamanin gaskiya ba su fahimci musulunci yadda ya kamata ba sun mai da su bayi bayan ba haƙƙin wannan kamata a ce yadda su sardauna suka rika shiga suna kiran su zuwa musulunci su ja hankalin su zo su musulunta haka sauran suka rika to amma daga baya bayan su sardauna sai aka kyale su wannan wanda aka yi wanda daga cikin waɗanda suna yara suka yi wannan shi ke gamin da kansa don haka ba labarin ne da zaka ce ka tsinto shi a wani guba yawwa sai ke cewa su ne suka yi kaza yace wallahi mutanen da mun yi kaza mun girmama su a lokacin nan wasu abubuwan yanzu da bamu gan su ba su kuma an riga an cusa musu wannan gabar tana nan kowa daga cikin su yana kin musulmi saboda musulmi bai dauke shi komai ba sannan ka zo ka ga kuma halin musulmin har yanzu wajen mu'amalar mu da su mutum ne zaka je a gidan giya za a haɗu ba bambanci ko musamman yan wajejen can din ga musulmi ga kirista za su sha giya tare in ya tashi in manemin mata ne mazinaci ne ba shi da waɗanda zai zina sosai 'ya'yansu waɗannan shi sa har aka hakaito wani wani mutumi ai a cikin su su waɗannan mutanen su kiristocin waɗannan arnan waɗannan wuraren yake cewa waɗannan da suka zo suka kashe ku suka sako daga kan dutse ba wasu bane sai ƴaƴanku kun fahimci me yake nufi ma'ana zina da kuka yi da ƴaƴansu su suka je suka haifi waɗannan akan dutse suka haiku suka sako suka kashe wanda ba zagi bane to kun gaskiya nasara fa a cikin addinin nan wallahi ba kawai ta maganar intima'i bane intima'i shine kawai ka zauna ni musulmi ne muna nan tare da musulmi kullun zancen ka to an yi wa musulmi kaza a cikin musulunci kai me ka aikata wannan shine zancen farko imanin ka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin na sahabbansa ne yaya suka yi da rahama zuciyarsu da tausayin nan da jan hankalin mutane wannan baya nufin in wani abu ya same ka ko an zalunce ka karama wannan kuma daban ina fata mun fahimci wannan Allah ya kyauta in kana wani abun sai wani abun ya fidda kai zuwa wani abun daban zancen me muke yi ina ne muke karantawa a yace wa anna hadha madmunu ahwalihim ko yace fa inna hadha ikhbarun kai yawa yace fa inna hadha ikhbarun anhum qabla bi'thati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan abu da muka karanta ko wannan aya da Allah madauki yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to ana magana ne akan mutanen da suke qabla bi ifati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha madmunu ahwalihim kuma cewa wannan shine a dunkule shine halin da yanayinsu ya kunsa shine madmunin abin da halinsu ya kunsa ɗabi'a su kenan abin da suke yi kenan wa hadhihi tariqatul qur'an wannan hanyar da kuka gani ita ce hanyar alqur'ani idza waqa'a fi ba'd an-nufusi inda siyaqi al-ayati ba'd al-awham idan wani wahami ya shiga a cikin siyakin wasu ya shiga wasu zukata a siyakin wasu ayoyi a lokacin da ake karanta su fala budda an tajida ma yuzilu zalika alwaham to dole ka samu abin da zai kauda wannan wato abin nan din wahami me yake nufi anan ba na yi lokacin da karan muka karanta wannan ayoyi ai sai da na tambaye ku me kuka fahimta ko so yake in ga cewa wannan wahamin da ake tsoro ya shiga zuciyar mutum dangane da wannan ayar ya shiga kun same shi ko ba ku same shi ba mun fahimta yau har wani ya zo ya ce ya Allah zai faɗi wannan maganar bayan kuma ga kiristocin nan a cikinsu wasu sun yarda da Allah da ranar ƙarshe suna aikin kirki kenan su ma musulmi ne kenan za su samu sakamako mai kyau to wannan abun a siyakin shi kansa ya nuna mana ba haka ake nufi tunda aka kawo innal ladina amanu to ba zai yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuwa a ce innal ladina amanu kuma bayan wani ga wani yayi imani da Allah da ranar karshe kuma yana aikin kirki sannan kuma yana kiran kansa ba yahude ba musulmi ba sannan kuma a ce ba a kira shi a cikin ba a sa shi a cikin innal ladina amanu ba in dai da gaske ne ya imani da Allah da ranar ƙarshe to dole ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe zancen ana magana ne akan waɗanda suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu wa'azi ga kirista ko wanda ba musulmi ba yana da kyau irin waɗannan ayoyin duk su rike su su fahimce su su san abin da ke biyawa bayan su da tafsirai da maganganun malamai mai ake so a kai da kuma inda wasu shubuhi su fahimci yadda ya kamata su kau da su wa anna hadha madmun ahwali wa hadhihi tariqatul qur'ani ina mun karanta wannan ko yace li annahu tanzilun mimman ya'lamu al ashya'a qabla wujudiha ba zai yi ba dama a ce Allah madaukaki a cikin suratul ma'ida ba shine ya gaya mana ba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو المسيح ابن مريم ko lalle waɗannan da suka ce Allah shine masihu dan Maryama sun kafirta to kuma ya za a zo a ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wanda za su shiga aljanna sauran ka zo ka sa su waɗancan a ciki in za ka karanta alkur'ani ka haɗo ma'anoninsa ta ko'ina da ko'ina ka kalli ayoyi gaba ɗaya kafin kai hukunci to dama ba dama ka fahimci wannan ayar a matsayin ana zancen yahudawan yanzu da kiristan yanzu ne mun fahimci wannan yawwa duk wanda ya ce annabi isa allah ne ko ɗan allah ne to ya fita daga cikin waɗanda za a ce musu sun yi imani da allah da ranar ƙarshe mun fahimci wannan tunda Allah madauki yayi nasi haka laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haka nan yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗannan da suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta kuma kun ga Allah madauki sai ya amfani da lafazin me kafara saboda kar ma ka samu wani ihtimali ko akwai wani rikici wani rudani da wani zai ce ai cewa yi waɗanda ba su yi imani ba da cewa aka yi waɗanda suka ce Allah thalithu thalatha ne laisu bu mu'minin ba mu'minai bane sai ka ce to ba mu'minai bane amma kuma ba za a ce dai kafirai ba sai ka kikiro musu manzila bainal manzilatayn to babu wannan kofar saboda ba ai wannan ba ba da kofar wannan shubuhar ba cewa aka yi laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam magana ta kare ba da ma ka zo ka ce ga wani kirista a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma sannan ya ce shi mai imani ne yawwa in ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe yana aikin kirki to aikin kirkin nan da zai shi ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo ya samu musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda fa bai ce muhammadur rasulullah ba a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kuma bayansa har zuwa tashin alkiyama bai yadda da muhammadu rasulullahi ba to zancen ya shiga aljanna fa wannan babu shi ta tashi mun fahimci wannan yawwa dole ne mutum in yayi imani da Allah duk yadda yake cewa yana tauhidi kamar yadda yahudawa suke faɗa su masu tauhidi ne ba shirka da sauransu da sauran duk kuma ƙarya ne akwai shirkoki tare da su har manyan malaman ne ma suke to amma zancen shi ne suna yaƙar kirista suna ce musu mushrikai masu bautar wani Allah to duk yadda za su yi wannan da'awar yahudu ba zai zama musulmi ba sai ya ce la ilaha illallah kuma kada ya shiru sai ya cika ya ce muhammadu rasulullah wannan shine zancen yanzu ina jin ba wani rikici kowa zan fahimtar wannan abu sai yake cewa li'annahu tanzilu mimman ya'lamu al-ashya'a qabla wujudiha yawwa domin kuwa shi alqur'ani saukarwa ne daga wanda ya san abubuwa tun kafin wato faruwarsu Allah ya san za a yi wasu bayan annabi Musa bayan annabi Isa za a yi mutanen da za su karkace daga addininsu za su zo da wani addinin daban kuma su yi da'awar suna bin addininsu ko yawwa kuma wannan addinin ya zarce har zamanin da manzansa sallallahu alaihi wasallam zai zo da a ce yana nufin su wannan ne da suka tsaya suka makalkale wa addinin yahudanci a zamanin yanzu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka makalkale wa addinin kiristanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su Allah madaukaki yake nufi anan da ya faɗi wani abu daban ba wannan da muka ji mun gane da haka ba da su ake ba ana magana ne akan waɗanda suka yi imancin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine sai ke cewa wa min rahmatihi wa man rahmatuhu wasi'at kulla shay'in hakanan wannan littafin saukarwa ne daga Allah maɗaukaki wanda ya san abubuwa tun kafin su faru kuma sannan shine wanda rahamarsa ta yalwaci a kowane wa zalika wallahu a'lam malami ce wannan kuwa Allah maɗauki shi ya fi sani annahu kama zakara bani isra'ila wa zammahum kamar yadda Allah maɗaukaki ya ambaci bani isra'ila dinnan kuma ya zarge su ya faɗi laifuffukan su wa zakara ma'asiyahum ya ambaci kuma saban da suka yi saban Allah da suka yi wa qaba'ihum da kuma miyagu da munana da katsantattun ayyukan da suka aikata ko in ce kazaman ayyukan da suka aikata rubbama waqa'a fi ba'd nufusi bari mu ji babbar hikimar da ta sa Allah madaukaki ya biyo da wannan ayar bayan ya faɗi laifukan banu Isra'ila ai wannan aya ta biyo mubasharatan bayan an faɗi laifukan bani isra'ila sun yi kaza sun kafirce an ce su kaza suka ƙi suka kangare an kawo abinci ma ba sa so an yi menene suka yi ta abin da suka yi ko ba haka ba to saboda a cikin su waɗanda ba su yi wancan abun ba kuma su ma bani isra'ila ne su sun bi abin da annabi musa ya faɗa lokacin da aka ce su sai hitta sun faɗa lokacin da aka ce su shiga da sujida sun shiga da in hina'i lokacin da aka ce su shiga wannan gari sun shiga ko sun yi kokari sun shiga kuma sun yaƙi waɗannan mutanen da aka ce abin nan da sun ji suna tsoron su kun ga waɗannan ai ba hukuncin su ɗaya waɗancan da aka zarga ba ko to dan kada waɗancan dan su zaton cewa wannan zargin da aka yi banu isra'ila har da su a ciki halakakku ne su sun taɓe wuta za su sai Allah madauki ya toge sai yake ce kamar istithna'i ne sai aka ce innal ladina amanu wanda suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladina hadu da wanda suka zama sun yadda da addinin annabi Musa a zamanin annabi Musa wan nasara da wanda suka yadda da addinin annabi Isa a zamanin annabi Isa da bayansa kafin zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sabiina da sabi'awa su ma kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man amana billahi to ku kwantar da hankalinku kar ku damu duk wanda ya imani a cikin ku da Allah da ranar ƙarshe kuma ya yi aikin kirki bai saba wa Allah ba bai kangare ba ba a umarce shi ya yi kaza ya ƙi ba mun fahimci wannan to ladansu yana nan Allah ya aji kuma ba su kansu tsoraci wani abu cewa za a kwace ladan nan sannan ba su da bakin ciki akan abin da ya gabata a baya laifin da wasu suka yi kas su damu ba zai shafe su ba ina ji an gane abin ko wannan shine abin da malamin yake so ya fitar mana da shi wato kuru-kuru mu gane kuma mu fahimci abin da Allah subhanahu wataala yake so a fahimta daga waɗannan ayoyi shi yasa sai ce rubbama waqa'a fi ba'd nufusi kila wasu daga cikin rayuka ko ran wasu mutane daga cikin waɗancan abinu isra'ila annahu sai zai iya aukuwa cikin zuciyar wasu daga cikin su ko kuma ma daga cikin musulmi wani ya rika zaton annahum kullahum yashmaluhum azzammu cewa wancan zargin da aka yi a baya akan banu isra'ila cewa ya kunshe su gaba ɗaya ne wato sun zama abin zargi ya ce fa'aradal bari ta'ala don haka mahalicci Allah subhanahu ta'ala sai ya nufin an yi bayyana man la yalhaquhu dham yawa cewa ya bayyana waɗanda ko ya bayyana wa waɗanda wannan zargin da aka yi wa banu isra'ila ba shi a ciki ba zai riske shi ba ba zai shafe shi ba to a gaya masa minhum bi wasfihi wato ya bayyana su ko kuma yubayyina kai yawa arada an yubayyina man la yalhaquhu adh-dhammu minhum bi wasfihi Allah madauki sai ya so ya bayyana mana waɗancan da ba su da laifi ya gaya mana da siffarsu ya ce mana to waɗancan mutane fa da kuka ji an zarge su banu isra'ila to ba dukansu ne masu laifi ba a cikinsu akwai wanda suka yi imani da allah da ranar ƙarshe kuma to bari ana musu bishara cewa ba su da laifi kuma sannan ladansu yana nan an yi ashwarin ɗinsu za su same shi ma'ana babu kokonto suna da garanti sannan kuma babu zancen tsoro babu bakin ciki akan abin da ya gabata ina jin kun gane abin da ake so a gaba yace walamma kana aidan ذكر بني إسرائيل خاصة يعني ده كسن شيء وكما الله مدوكي دا ما يرجع أن بتي بني إسرائيل مسمى يوهم الاختصاص بهم zai wannan abu zai sa wasu su zaton abin ya shafe su iya su kadai iya banu isra'ila wani sai ya ce a to ai zancen nan din na banu isra'ila ne to shi yasa sai aka shigar da wanda ma ba yahudawa ba a ciki aka ce annasara da kuma sabi'awa mun fahimci wannan yawwa ذكر تعالى حكما عاما sai Allah madauki ya ambaci wani hukunci gamamme yashmalu tawa'ifa kullaha zai shafi dukkan bangarorin addinan nan gaba daya wanda dai aka taba baiwa littafi yau kada wasu su ce a to ai mutum da ma mu ba mu Isra'ila bane da haka mu ba mu a wancan yau sai Allah madaukaki ya ce a in dai kuma kun yi imani kun ga wannan fahimtar tana ƙara ƙarfafa wannan magana ta cewa ana magana ne akan waɗanda suka zo kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar misali yanzu sabi'awa waɗanda suka karkata zuwa ga addinin annabi Ibrahim kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ji wannan ayar kuma ya zama ba su a ciki sai aka ce innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan har zuwa ƙarshe sai su ce to ai mu ma mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ko kuma sannan mun yi aikin kirkin tunda har mun bar shirkan nan muka ce muna tare da annabi Ibrahim to sai Allah madauki ya sa su su ma a ciki saboda kada wannan inda an faɗi ba su a ciki su ji cewa za su halaka kamar yadda banu Isra'ila suka halaka mun gane sannan suke cewa hukuman aman ya shimalu a tawa'ifa kullaha liyattadhiha alhaqu domin gaskiya ta bayyana kurukuru kowa ya santa wa yazulu tawahhumu wal ishkalu kuma sannan duk wani rikici da rudani da rashin fahimta ya tafi fa subhana man awda'a fi kitabihi ma yubhiru uqul alamin tsarki ya tabbata ga wanda a cikin littafinsa ya ajiye abubuwan da ya fi karfin hankula ma'ana sai dai hankali ya fahimta ko ya kasa fahimta amma ba dai ya kawo wani abu da zai ruɗa hankali ba an fahimci wannan ma'ana in an ce yubhirul uqul abinda in ka ganshi saboda kawai kyansa zaka zama cewa ya burge ka irin burgewar da za ta ruɗa ka to haka alkur'ani yake ba dai ka sami wani abu na tufka da walwara a cikinsa ba a ce Allah a wani wuri ya faɗi wani abu sannan ka ga ya zo ya warware shi a wani wuri kuma a cikin alkur'ani wannan babu wannan alkur'ani ya tsila daga wannan abu Allah maɗauki alkawarin a tsare shi kuma ya tabbata da tsarkinsa har zuwa tashin alkiyama to anan za mu tsaya saboda wani maudu'in ne daban za mu shiga insha Allah Allah maɗauki ya kai mu gobe sai mu ɗora akan abinda muka karanta yanzu da fatan Allah maɗaukaki ya ƙara mana ƙarfin fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa da abin da muke sauraro kuma ya tabbatar da mu akan addininsa wanda annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo da shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu ban littafi na tambayoyin jiya duk suna cikin sa wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am to mai neman addu'a to ba laifi in fara da ita nima akwai sanarwar da zan yi ala sanar wata mata ta aiko tun jiya tana neman addu'a to muna fata Allah maɗaukaki ya biya mata bukatunta na alheri baki ɗayansu duk abin da ta sa a gabanta na alheri Allah biya mata da ita da sauran al'ummar musulmi da dukkan fuskokin da suke gabana nake kallon su dinnan Allah subhanahu wataala muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alheri kuma Allah ya tsare ta ita wannan mata da duk fuskokin da nake kallo da duk masu sauraro a ko'ina suke Allah maɗaukaki ya tsare mu daga kowace irin fitina ya tabbatar da mu akan addininsa da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sanarwar da nake so in yi guda biyu ce daya na sanar da ɗaliban ilimi insha Allah akwai daura da za a yi daga goma ga watan shawwal ta jami'ar musulunci ta madina malaman za su zo da kansu su laraba insha Allah daura da ake din nan da da ta yanke daga 2001 to ta dawo yanzu insha Allah za a yi ran shi daga watan shawwal din nan wato nan da kwanaki nan da sati biyu ko da dan kari za su zo kuma za a fara insha Allah a Kano da Bauchi kawai yanzu ne yawwa kasancewar kusa tun lokacin da wancan abu ya faru an samu matsaloli da dama da suka dakatar da irin waɗannan ayyukan har gwamnatin ƙasar su ta ce tun da haka ne sai ƙasar da suka nema za a zo a yi musu to cikin taimakon allah gwamnan kano ya rubuta takarda zuwa ga ambasada na saudi arabia da kuma jami'ar madina cewa yana so a zo a yi daura a kano gwamnan bauchi ma shi ma ya rubuta kuma abin ya kai ga can har shugaban kasar su na can saudi arabia suka yadda suka sa hannu suka bai wa jami'a umarni za a zo a yi waɗannan jihohi guda biyu haka aka yi sa wani gwamnan shi ma ya rubuta bi idan Allah ta baraka ta'ala za ga sauran jihohin da ake yi da zai yi za a yi insha Allah Allah madauki ya taimaka da haka ɗaliban ilimin da suke sha'awa har an fara registration din yanzu kamar yadda na ji dai na Bauchi wanda suke ga Bauchi ta fi musu kusa kamar nan sa iya zuwa wanda kuma ke ga Kano ne yana da masaukin da zai zauna da abin nan akwai dai bukatar ɗalibai 300 ake so ɗari daga gwamnati malaman makaranta na primary na gwamnati ko secondary ɗari biyu kuma daga duwanda suka zo kowace jiha kuma sai an mutum interview sai ya iya larabci sosai yadda zai iya zama a aji ya fahimce shi yau ba kawai mai sha'awar karatu ba yau za a yi larabci ka ji shi ka ba da amsa ka iya mun fahimta kuma za a yi magana kana rubutawa da larabci ka iya don saboda a yanzu zancen da ake mun waya da ake ban labari an samu jihohi sun kai kusa da ashirin yanzu sun zo zo sun zo registration ku ga himma abun wasu tun ba ba a yi sanarwa a rediyo ba wasu sun ji labari daga jita-jita daga waya to har sun je jihohi da dama kuma tunda mun sani muna da waɗanda Allah maɗaukaki musu baiwar fahimtar karatu suka haddace wani abu mai yawa daga alkur'ani da haka a cikinsu wanda duk yake sha'awa ina ba su shawarar maimakon mutum yana ta tunanin yadda zai dama ya je umara a yi masa intabiyu a jami'a to ga dama ta sami ya tashi yanzu ya je haƙura kwana goma sha shida za a yi karatun ba mai yawa ba ce sosai yawa su da zuwansu da tafiyarsu shine kwana ashirin amma karatun aji daga lahadi goma ga wata shawwal insha Allah kamar yadda kalanda ta nuna ba wai ganin wata ba insha Allah a lokacin za a fara karatun haka ina son yan uwa da suke garin nan ya zama cewa an sami damar halatta wannan ita ce damar da za a bi mutum ina fata an fahimta yawa wanda ke bukatar wani abu ko na a nuna an san shi inda zai je din dan a karbe shi duk ba matsala ya zo mu tattauna insha Allah saboda kada ya je ko a ce an ki karba ko wani abu amma fa idan bai iya larabcin suka gwada shi su suka cewa ba zai iya fahimtar ba gaskiya ba wani abu kuma da za iya na haka ana son zakakore ne musamman waɗanda suka haddace alkur'ani suna da fursa fiye da wasu yawa ya fata mu fahimta abu na biyu akwai kuma wata musabaka saboda na manta littafi na takaddun suna ciki da wata kungiya ita ma daga mamlaka suka tsara musabaka ce a rubuce shafi biyu ne akan falalar ahalil baiti da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai kyaututtuka da za a bayar babba daga cikin kyautar ita ce waɗanda wani dai in gama tukun kafin gaya muku kyautar tambayoyi ne akan falalar sahabbai da falalar ahlul baiti da cewa waɗannan mutanen da ahlul baiti da sahabbai abu ɗaya ne mutane ne masu son junansu kuma sun yi zaman lafiya yawwa akwai tambayoyi da za a yi da za ka tuno nassoshin wasu abubuwa da ka sani akan wannan maudu'in yawwa sharaɗi ya zama mutum ya wuce shekara ashirin ma'ana daga ashirin da ɗaya zuwa sama masu yin musharaka kenan sannan ya zama bai yi musharaka ba bara bara an yi ba kuma ji labari ba ko? to Allah ya sababin yanzu za ku ji akwai kuma banda wannan kada ya zama ya yi bara shi mutum na daya wanda zai shi na daya da na shida kada ya zama ya yi haji bara sannan tambayoyin da ya ba wasu masu wahala ba ne amma ba baka sani ba baka sani ba yau ba rikici a ciki to ja'izar ko in ce sakamakon da za a ba mutum kyautar da za a bashi in ya ci daga na ɗaya zuwa na shida kujerar haji haji za su je wannan hajin banan nan insha Allah yauwa na biyu za a bashi kwamfuta na uku akwai ƙur'ani abin nan wata ala da kuke sayarwa ku na koyon ƙur'ani kamar wani abu irin wannan nan ko irin sa ne digital ƙur'an ɗin nan ko to daga na bakwai zuwa na takwas irin wannan za su samu haka dai suka rubuta to na bar takaddun ne da na so in karanto mana su insha Allah gobe zan zo da su za a raba da kwaya biyu ne original din mutum zai iya yin photocopy za su karbi photostat na kan kai photostat ka je ka amsa waɗannan tambayoyin ka aika su kafin talatin ga watan ramadan wannan watan azumin da muke ciki yau ashirin ko to kwana goma kawai amsa waɗannan tambayoyin wanda suka ci in aka samu mutane da yawa sun ci to abinda za a yi irin a tara a yi gaurayin sunayensu din nan a hargiza kuma wanda Allah ya sa rabansa aka yi haka sai ka ci saboda ka san irin wannan tambayoyin masu sauki ne aka samu wajen mutum dubu kowa ya ci daga na ɗaya zuwa na shirin ai kaga matsala ce ko ba haka ba to da haka wannan abin za a yi wanda Allah ya sa rabansa ne shike bara lokacin haji mun haɗu da waɗanda suka ci wanda aka yi bara daga ofishin wannan mai kula da harkokin addini na embassy saudi arabia su suke daga abuja yawa da kuma su za su ɗauki nauyin mutum zuwa aikin haji wanda yake so allah ce maka